muktali wato wadatarwa da mai farawa in ya so za a ɗan ga duba abin da ya shafi sharhin nasa inda aka ga akwai bukata wanda yadda aka faɗa jiya dai sharhin wani malami ne babba shi kansa asalin littafin wani malami ne babba ya kuma aka samu wani ya yi masa sharhi wanda shi ma malami ne babba an faɗa yana cikin gaggan wato almajiran shawar da yake wato sai bayan shawar ibrahim ɗin ya je kaulaha ya karɓa wajen babban halifan shawar ibrahim na farko sai shawar abdullahi inyas da kuma sai da aliyu sise da wasu daga gaggan almajiran shawar ibrahim da bai lauta ala to ya faɗa cewa shi wato ana ce masa muhammadu hassan ɗan ahmadu hadi ne ke cewa an nema daga gare wasu daga cikin gaggan malamai na wannan zamanin sun nemi in rubuta sharhi kan littafin kafafun mutu wanda kafafun mutu didin nan wake ne baiti dubu uku da wani abu ya shi akan muhimman abubuwa na ibada kuma da na mu'amaloli wanda galibi kamar ya ɗebo ne daga muhutasar da wasu manyan littattafan tare da duba ba da muhimmanci kan abubuwan da suke yawan faruwa fiye da wanda ba kasafai sukan faru ba ya ce da aka nemi in wannan suna ganin ne zan iya zan iya amma ni na san magana kamar tafi ƙarfi na amma kuma wato neman da suka yi da nacin da suka yi akan haka sai ya sa na koma ga Allah na nemi ya taimaka min akan samu in yi haka din tunda ni rarrauna ne to amma dama rahamar Allah ai ba wanda ya fi cancanta da same ta irin wanda yake rarrauna yanda busiri yake faɗa inna lillahi rahmatan wa haqqun nas minhu bi rahmatin ru'afa shine sai na rubuta wannan sharhi shi dai ainihin mai littafin mai waƙen ya fara shi da cewa wato wato a farkon sharhin shi malamin nan ya faɗa cewa ku ga a wasu guraren a sharhin nan nawa nakan kawo magana wadda zan iya raunana wata magana da za a ga wani babban malami ya faɗa to wannan saboda duban hujja ne domin a koyaushe a ilimi hujja aka fi karfa aka fi dubawa ba wai wanda ya faɗi magana ba duk wanda ya faɗi magana in hujja ba ta karfafa magana tasa ba ai sai a kyale ta a bi inda hujja take wanda har ya kawo ba'ari na wasu baitoci da wani malami yake cewa manya sukan yi raddi kan manya a wato wanda wannan yana nuna mana cewa in ka ga magana wadda ba ta da hujja ka ga mai hujja to kakka ce aiwace mara hujjar ga wanda ya faɗa ba za ka yi riko da ita a ka yi riko da mai hujja ya kawo wannan baitocin muhimmai shine raddul ajilla alal ajilla min al abina washiyuhi dalla ma qabulu kulli wahidin nabi lahu ala jawazihi aw dalabi radda ala malik ibn ala malik ibn al qasim wa ibn abi wa ibn wa ibn ibn asim ala ibn asim wa ibn ibn malik ala ibn maliki wa lam ya'ir sahibu naqalin zalik كذره ني على رسوله قد أكثر الرد على شيوهه وذاك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الحلق رد الأجلاء على الأجلاء gaggan malamai a ga sun yi raddi akan wasu gaggan malaman min al'abina daga iyaye a ga ɗa wa ubansa raddi akan wata matsala ta ilimi washuhi ko shehunnai dalla ya shirya da mu ma a kabul kullu wahidin nabi lahu yanda aka samu dukkan fitattun malamai fitattun mutane sun karɓa haka wannan ya shirya da mu ala jawazihi bisa halaccin haka a wadalabi ko neman haka ina misali radda ala maliki ne ibn al-qasim dan qasim babban almajirin imam malik akwai gurare da yawa da yawa maliku din raddi yace abinda maliku ya faɗa ba shi ya fa ba ya zabi sabanin haka suwaye masu bin muhtasar sau da kafa kuma saboda imam malik kama a babin sallah a kawo kamar matsala goma wadda shi dan kasim yewa malaminsa imamu malik raddi ya zama ga abinda dan kasim abinda imam malik ya faɗa ko ya zaɓa amma dan kasim ya ce shi yana hangen ba wannan ne ya fi ba wa zai kawo goma sai a bashi mai su waye masu bin motarsa ya mu da ina da wawul istiftahi a an kasu ma bai ci a yi wawul istiftahi ba sai ka ta wajen sulahani na daga baya su ne suka tafi akan ayi ko dan kasu ya ce a yi wawul istiftahi eh to sujudi tilawa sai yau sai a nan gaskiya ne lalle wannan dan mada ko dan zanka a ina kake a madamu ku a zanka ka kawo daya amma tun da ka kawo dayan sai ka kawo dogo wata ranko wanda ya fito da abinci ba na maka ce sai ka koma ka fito da dama wanda bai fito da abinci gaba ɗaya ba ya huta amma wanda ya fito da shi sai ya koma ya to wabnum da asirin haka nan ɗan mai tuhufa tuhufa ɗin nan littafin da alƙalai suke yawan amfani da shi to shi ɗan mai littafin yewa tufar sharhi kuma akwai gurare da ɗan dama da ya yi raddi akan mahaifin nasa shine ɗan ɗan asim ya yi raddi akan ɗan asim ɗin wabnunu malikin haka nan ɗan ɗan maliku ya yi raddi a labni maliki bisa ibn malik ɗin ɗan ɗan mai alfiya akwai ya yi wa alfiya sharhi wanda akwai gurare da yawa da ya so ya kace-kace ba da maganar mahaifin nasa cewa ai mahaifin nasa ma kamar bai kamar bai da hujja wala bai isa yabu na kalin zali masu cirowa ba wani mai cirowa da ya aibata wannan kaza ruhuni haka na ruhuni mai hashiya ta sharhin mutasar ko ala rusuhi bisa tabbatarsa a ilimi kad aksarar radda ala shuyi ya yawaita radda bisa shehunansa waye mai hashiyar ruhunin ta mutasar sai shi babba ko ba ai kwaita ko na ai ta ake bi sosai don a ƙara fahimtar bautar sarga ta nan da a rahama mujalladi takwas ne ko ko goma mujalladi takwas ne ko shi asali ya bi zurkani ne shirin zurkani to ya rubuta hashiya a kai kuma aka samu wani ɗaya daga cikin gaggan malamai wanda shi ke tijjani ne ibn kanun ya yi tsarin wannan wanda shi ma ya nuna iliminsa to gal aksarar da alashuwi ya yi wata da bisa malamansa wa za ka wannan indi a fahimta ta anna haƙƙal haƙƙi cewa haƙƙin gaskiya wanda ita gaskiya ita ce abin da Allah yake nema daga duk musulmi ya tsaya ya bi musulmi haƙƙinsa duk sanda zai zo da wani abu to ya zo da gaskiya in kuma shi ne aka kawo gaskiya to ya riko da gaskiya ya gaskata gaskiya ba haƙƙin musulmi ba ne a ce ya zo da wani abu daban ba gaskiya ba haka nan ba daidai ba ne musulmi a ce an kawo masa abin da yake gaskiya ya juya mata baya a kan kowane dalili ba dalilin da zai sa musulmi na haƙiƙa zo masa da gaskiya ce zai juya gaskiya nan ba wanda zai ja a bisirki masaddaka lihi ula'ika wal muttaquna haƙƙin gaskiya muqaddamun ala huquqil halki abin gabatarwa ne bisa haƙoƙin dukkan halitta domin ita gaskiya ta Allah ita Allah yake neman abi to shi mai littafin da wato yace shi sunan sunan wannan sharhin da ya maramul mujtari abin neman mai neman amfani min shari kafatul mubtadi daga shari littafin nan da ake kira wadatarwa ga mai farawa shi yasa kamar yayi ne daman dan masu farawa ga shi bai kai baiti dubu hudu ba kaga ai zai daɗin hadda ko dubu uku ne da wani abu to ya sa kullum za a haddace baiti goma kan shekara sai zama an gama haddacewa ko zai zama an haddace to ya fara da cewa alhamdulillahi lazi ko bayyana shar'a lana tibyana sallallahu sallama alaman arsala معلما لدينه ففصلا هذا ولما نسى عيان الكتب أن مفيدات التساني في تجرب سربت همتي لسوج نزمي يفيد لمي وغير لمي مبينا لما به البلوى تؤم لأمر الأشياء بأسرة الأهم لا ما استبد ببلاد نائية كالجمعات وشراء الأهوية فليدعه الداعي كفاف المبتدي من فني العادات والتعبد آثرت ميله إلى التوريه ودي الأحكام على التوشيه liza ka sira mata waɗayyar sijil baitan awa kasara bi shadarin awa aƙal haza wa inni lam akun juzaila lakin tadaffartu ala suhaila fakam wa kam min amirin fi baladi wa amirun li mislihi lam yahtadi wa as'alu al-wahhaba ilman nafi'a wa tayyibal aishi liman fihi sa'a وحبه لكل من تدبر حتى يكون سمعه وبصره فقلت بادئا بما البدء به نسأل أجلاء على وجوبهم to alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah allazi hadana ubangiji da shine ya shirye mu yayi mana ni'imar halitta kuma yayi mana ni'imar shiryar da mu a halitte ka babban ni'ima ce gare ka amma babban ni'ima ma da ta fi ni'imar halitta ta wani bangaren shine a ce Allah ya shirye ka wa bayyana shar'a lana ya bayyana shari'a gare mu bayyana ba ya bayyana hanyar da za ta kai mu gare shi lami lafiya domin asalin shar'u hanya hanya shari'a hanyar da za ta kai ka ga Allah lami lafiya in ka tsaya kai riko da ita sau da kafa Ubangiji salati ya salami bisa wanda ya aiko shi don ya koyar ga addini ya tsaye bayyana addinin ga mutane. Ka ji wannan. Yayin da manyan littattafai suka bayyana cewa a tsaya a yi littattafai wadda za su ƙari al'umma dole ne malamai su tsaya yin haka a koyaushe ana bukata daga malami wanda ya amsa sunan malami a wakacinsa ya kokari ya duba abin da ya fi muhimmanci a inda yake rayuwa a inda yake rayuwa ya littattafai akan wannan to wannan ne yasa sai na juyar da himma ta ga narko wake da ilmiya da zai fa'idantar da wanda yake ba malami ba da ma wanda yake malamin kai wanda yake malami ma zai iya karuwa da abin da zan kawo a nan
mubayyanan limadi hilbalwa ta ni ne kokari in bayanin abin da musiba ta fi gamawa da shi wato abin da ya fi yawan afkuwa tsakanin al'umma saboda a wajen ilimi a ce abin da sau ɗaya ke afkuwa a shekara a ce wannan za a mai da muhimmanci a wajen kula da shi akan abin da zai afi sau goma a shekara ai an yi wani nau'i na kuskure ai afi kula da abin da zai afi sau goma a shekara sannan ya zama wani abin da afi sau goma a shekara wannan ku zai afi sau ɗari bai wajibi afi kula da wanda zai afi sau ɗari akan wanda zai afi sau goma kawai ko shi yasa abin da ya fi yawan afuwa ai shi ne yake ya fi zamowa wajibi a fi tsayawa a san shi hakikanin sani don yana daga ungun jahilci a ce abin da yake yawan amfuwa amma ba a san shi ba a ce ba a san shi ba kaga an nuna zurfin jahilci a san don malamai sun yi umarni da cewa a wajen ilimi a fifita abin da yake ya fi muhimmanci akwai sai da abdulaziz al-hilali yana faɗa a wasu baitoci na sa waqaddimil ahamma innal ilma jam wal umru ɗaifin zara auraifin alam a hammuhu a ƙa'idun sun mafuru ta sauwufin wa alatun bi hashuru waƙaddimil a hamma a wajen ilimi ka gabatar da abin da ya fi muhimmanci innal ilma da ilimi abu ne mai yawa ba hawal ilma jami'an ahadu la walau ba rasa hu alfasana duk mutumin da ya ce ya koyi tare da ilimi gaba ɗaya to ba lalle fa ya zama ya tare da shi din ba ko da zai shekara dubu yana koyon ilimi sai ya zama akwai wani bangare na ilimi da ya tsere masa shi yasa ina mal ilmu ba irin dawuku fa khuzu min kulli fannin ahsana ilimi yana da matukar zurfi amma abin da ake bukata kowane bangare a riki wanda ya fi kyau a riki kuma abin da yake afkuwarsa take yawan zuwa a cikin al'umma wal umru daifun shi rayuwa kamar mafarki ne da ya ziyarce ka ya sa mafarki ko zuwa yaushe ne za ka farka da ka farka ba ka mafarki ba ko ko bako ne da ya sauka mafi muhimmanci a cikin ilimai aƙida a san tauhidi sannan fiƙihu
tasawufu sannan tasawufi wa alatun biha shuru da kuma aloli kamar na hau lugga tasirifi da ake haduwa da ita ake sanin wato wa'ancan na farkon to
la masabar da bibi ba abin da yake yau afkuwa a kasashe nesa ba
kaldu mu'ati kamar magana a kan juma'a a wasu garuruwan ai ƙauyuka ne wanda ma ba juma'a suke ba musamman a kamar mutane a wasu ƙasashen da can sai a ga ba su damu da juma'a ba saboda suna duban kamar ba su cika sharuɗin juma'a ba to yanzu wanda yake zaune a irin nan garin ya ce zai mai da hankali akan koyon juma'a ba juma'a ake a garinsu ba ai ya wahal da kai bai san wasu abubuwa daga abin da ya shafi rafkarwa a sallah ba amma kuma ya mai da hankali akan sanin juma'a kaga ai ya mai da hankali akan abin da ba muhimmi ba wani ko ka ce za ka tsaya koyon ya zakka take ba ka gama sanin sallah ba da allah ba ka da rabin rabin nisabin zakka ko ka kare masu nisabin zakka su su koyi zakkar ko to washira al'ahuya ko kuma siyan fili a yana daga abin da yake kama a masabar malikawa da wasu masabobin da yawa cewa a iya sai da filin saman gida kai ga gidanka ka ce to saman ka siyar wani sai ya zo ya bene a sama to yanzu amma irin wannan a ina ne yake afuwa ai wuraren da yake afuwa yan kaɗan ne manyan birane ana samun haka da yawa a cikinsu amma dai a wasu biranen ko ƙauyuka ma yaushe haka za ta faru ga filaye nan daban-daban yaushe za ka tsaya siyan saman gidan wani ka ce kai a nan za ka yi gini kaga abu ne wanda yake afuwarsa ba ko ina ba to kai kana inda afuwar wannan take kaɗan ga abin da yake yawan afuwa a wajen ku baka koya ba ka ce ai wannan za ka koya to ai ka ɗora wa kanka abin da ba shi ya tsaya ka- ya- ya fi cancanta kamar da muhimmanci a ciki ba faliyar da'i ka fafal mutane wanda yake son ya kira wannan wake nawa ya iya kiransa wadatarwa ga mai farawa rufin ne al'adatu wata abu daga fannoni biyu na mu'amala da ibada wannan littafin ya kunshi abin da yake al'ada wato shine mu'amala kamar aure kamar ciniki hakanan kuma ya kunshi abin da yake ibada kamar sallah kamar azumi
asartu mai lahu ila taudihi na fifita karkatarsa zuwa dogon bayani wa tsayi al'arakan da nace hukunce-hukunce bisa ado yin ado
da za ka sira maɗawa ɗayyar su baitin wannan ne yasa sau da yawa sai a gana kawo wani baiti daga wani waken ba nawa ba awa a tsara Awa ko fiye da aksara, baiti aksara.
daya da a shekara daya awa a kalma Awa.
ko kasa da haka abinda wani malamin ya faɗa a baiti daya ne ni sai in kawo shi a rabin baiti ko ma in kawo shi a kasa da rabin baiti Ah, haza Haza.
ka ji wannan fa wani lam akun duzaila ka sani ni fa ba gwani bane a wannan bangaren lakin ta kafaltu ala su haila sai dai na yi ah, bar- wato na yi kororo ne a kan kaɓukan wanda yake gwani a ciki wanda yake gwani a ciki na koma ga littattafan wanda suke gwanaye asalin su haila baiwa ce ta wani shugaba na larabawa abirun nizar wato wadda shi abirun nizar gwani ne kamar boka ne mai hukunci ne a cikin mutane in matsala ta rikice shi ake zuwa sai ya ba da hukunci da wata ran sai aka kawo masa magana cewa to ba mutum an samu duk gabar da namiji yake da ita shi ma yana da ita gaban mace kuma yana da ita wai ya za a yi da wani to abin zarar sai hankalin sai ya tashi ya kasa bacci yana tunanin to su wannan ya za a yi har ita bai wannan wanda ita take masa hidima ita su hailatu ita ce ke kawo masa abinci ita take kawo gyara shimfiɗarsa ita take komi sai ta ga hankalinsa ya tashi inda sai take tambayarsa mai gida me ya faru ne sai ya faɗa mata Ta ce, "Ai, wannan ma ya fi komai sauƙi ba ga yanda za ka yi ba sai ta faɗa masa ga yanda zai Ah, to shi kenan sai ake daga nan ne ya zamo in wanda ake ganin kamar ba shi zai iya warware magana ba amma ya iya warware ta to sai a ce an samu suhaila suhaila na wannan matsala
fa kama wa kan min amira fi baladi da yawa da yawa kwarai daga wanda yake malami a garin nan nawa garinmu wa amilun limisli lam yahtaj da wani malamin ma da ya bai gane wani abu da zan kawo a cikin wannan waken nawa ba ko kuma ya zama bai iya zuwa da kamar wannan waken nawa ba
wasal wahaba ilman nafi'an ni da na kawo waken ba wajen ina ganin na fi kowa da malami a garin mu ilimi bane ko na a'a wata baiwa ce je ta Allah Ah, Allah subhanahu wata'ala in ya so sai ya hore wa wanda yake koma baya abinda ba a hore wa na gaba da shi ba wa to ɗayyiban ina aishi roƙon ubangiji mai yawan baiwa ya bani ilimi mai amfani wa ɗayyiban aishi ya ba da rayuwa mai daɗi kuma ya ba da kyakkyawar ilimi mai amfani ga duk wanda ya kokari a wannan littafin ya ba da rayuwa mai daɗi ga duk wanda ya yi wata himma akan wannan littafin
Ubba wani kullum man tadabbara yasa in mai kuɗi ne ya za a kokari a wannan littafin to Allah ya sa ya mori kuɗinsa Amin.
Yanzu sai sho- shogu yaya Allah za su mori kuɗinsu ko Amin.
su fidda hanya babba ta fita kan wujuju ta gidan ku. Eh? Eh? to da duk wanda ya kokari a cikin ko wanda yake talaka ne to Allah ya sa albarkacin shagaltuwarsa da wannan littafin wadata ta zo da zama kullum a cinama a more ko da kullum man tadabbara ga duka wanda ya lura da shi Allah ya sa duk wanda ya lura da wannan littafin ya so littafin ya zamo ya amfane shi
hatta ya kuna har ya mai da littafin ya zamo shine jinsa shine ganinsa
kuntu badi'an biman bada'u bihi Aha.
sul ajilla sai na faɗa ina mai farawa da abin da farawa da shi nassar adilla ubangar malamai sun bayyana bisa cewa wajibi ne wanne ne shine ilimin tauhidi shine ilimin tauhidi yanda wani malami yake faɗa cewa ai ba ilimi wato irin ilimin tauhidi saboda mai ilimin tauhidi yana bayani ne akan wa ubangiji subhanahu wata'ala abinda yake wajibi a subhanahu Allah da abinda ba daidai bane a subhanahu Allah da abinda yake jaizi a hakkin Allah sai yasa inda wani malami yake faɗa ne ayyuhal muqtadi li taluba ilma kullu ilmin qablu li ilmi al-kalami taluba ilma kai ta sahiya kuma suma alfalta manzilal ahkami kai da kake sammako don ka ga ka nemi ilimi a duk wani ilimi kamar hidima yake ga ilimin tauhidi ka ce wai za ka nemi fikihu don ka inganta wani hukunci amma ka manta da wanda ya saukar da hukuncin ai ka fara tauhidi don ka san Allah ta baraka wa ta'ala to kowa dai daga malamai sau da yawa sai ka ga ya fi yaban abin da ya fi sani masu fikihu sai- suna yaban fikihu cewa yau ai duk ilimi ba kamar fikihu Ah, masu tasawufi suna cewa a wani ilimi ne ya kai kamar tasawufi Na.
in baka tsarkake niyya ba duk ilimin ka zai amfane ka to alhamdulillah sai mu tashi babu tauhidi Allah ya amfana da mu Allah ya sa mu yaushe na littafin ku